بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi Fathul Majid bi sharhi kitab at-tauhid har yau muna kan bayanin malayin da ya ce kalar musannifu rahimahullahu ta'ala wa an mu'azu bin jabal kala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi sallama ala himari kan mance yau muna 27 ga watan sha'aban hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya na da 2021 mun kare muna kan fada shi da ya ce fihi masa'i a cikin wannan fada ko wannan gaba akwai matsaloli al'ula alhikmar fi halkar jin wal'ins akwai hikima da allah maɗaukaki ya ƙaddara ya yi umarni da ita akan halittar mutane da aljannu ko aljannu da mutane ita ce bauta allah maɗaukaki الثانية مسألة تبيو أن العبادة هي التوحيد cewa ibada wannan ita ce tauhidi kuma ita ce ma'ana kadaitar da Allah madaukaki da bauta li'annal khusumata fihi domin dukkan rigingimun da aka yi tsakanin annabawa da mutanensu da manzanni da mutanensu kan tauhidi kira da suke kadai a kadaitar da Allah madaukaki kuma ko har yau har gobe duk inda rigima take galiba akan wannan babi ne babi na tauhidi a salisatu mas'ala ta uku anna man lam ya'ti bihi lam ya'budullah cewa wanda bai zo da tauhidin wannan ba to bai bautawa Allah madaukaki ba fa fihi ma'ana qawlihi a cikin wannan akwai ma'anar faɗar shi Allah madaukaki da ya ce wala antum ma'abiduna ma'abu ko ba ku kasance masu bautawa ba abinda nake bautawa Allah sallallahu alaihi wasallama na bautawa Allah shi kadai su kuma mushrikai na bautawa alloli kowace kabila da Allah ta الرابعة مسألة هدوء alhikmatu fi irsalin rusul akwai hikima ko bayanin hikima game da aiko manzanni su ne su kira al'umma mutane ya zuwa bauta Allah maɗaukaki kadai a bauta mai shi kadai kuma su tunatar da su da alkawarin da suka ɗauka tun suna cikin tsatsan adamu alaihissalam suna matsayin zarra sun ɗau alkawari cewa za su bauta wa Allah maɗaukaki shi kadai wannan alkawali da suka dauka tun gabanin halittarsu a tuna musu shi kuma babu wani tafarki babu wata hanya da mutum zai bautawa Allah sai ta hanyar manzanni domin su ne suka zo da saƙon Allah yadda Allah ya ce a bauta mashi matsala ta shidda ta biyar annan risalata ammat kulla ummati cewa wannan manzanci na manzala sallallahu alaihi wasallama ya game dukkan al'ummomi dukkan al'umma ba wanda bata shawa ba risala ce amma ba khasa ba sauran annabawa da manzanni Allah na aiko su ga bisa al'ummomin su amma manzo sallallahu alaihi wasallama sai aka aiko shi ga al'umma gaba ɗayanta sai dai wannan takasu biyu takasu biyu waccan ummatul ijaba waccan al'umma wadda ta karɓa kiran da Allah da manzo suka yi suka yi imani waccan kuma ta kafircewa Allah asadisatu mas'ala ta shidda anna dinal anbiya wahidun cewa addinin annabawa gaba daya guda ne shine addinin musulunci wannan kuma ana nihin addinul islam al'am addinin musulunci gamamme wanda shine ma'anar tauhidi dukkansu sun kira al'ummominsu ya zuwa a bautawa Allah shi kadai kowane manzo abin da yake kira al'ummar shi bauta Allah shi kadai sai dai inda aka sha bamban da wancan manzo da wancan bangaren shari'a wannan ga yanda za ka yi sallah ga yanda wancan ga yanda zai sallah wancan ga yanda zai azumi wancan ga yanda zai azumi man ba haka ba asalin addini ɗaya ne asabi'atu mas'ala ta bakwai almas'alatul kabira mas'ala wadda ta zamanto babba anna ibadatu Allah la tahsulu illa bil kufri bit tagut cewa bauta Allah madaukaki shi kadai batta samuwa sai an cewa tagut kuma tagut mun ga tafsirin shine dukkan wanda aka bautawa kuma bayan Allah ko aka bashi matsayi irin na Allah to wannan ya zama tagut nan bauta Allah tsantsa batta kasancewa sai mutum ya yi watsi ya kafircewa tagut fa fihi ma'ana qawlihi faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa cikin wannan magana akwai ma'ana fada Allah madaukaki da yace faman yakfur bit tagut dukkan wanda ya kafircewa tagutu wa yu'min billah kuma yayi imani iya mai imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa tabbat yayi ruko da igiya wadda ta zamanto mai kwari mai karhi wadda bata cirewa asaminatu mas'ala ta takwas anna taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah cewa tagutu ya hada ya game dukkan abinda aka bautawa kuma bayan Allah aljani ne mutum ne shehi ne waliyi ne mala'ika ne annabi ne manzo ne duk inda wani abu za a bautawa koma bayan Allah shi wanda ya ruku wannan abin ya rike shi dagutu yanzu ya tsaya a wanda aka bautawa ya yarda da haka nan ko bai yarda ba ina in bai yarda ba ya kubutar da kanshi in kuma ya amince akan wannan bauta kuma shi ma ya zamanto dagutu na gaskiya ina ya an maida shi Allah kuma ya yarda da cewa shi Allah ne a tasi'atu mas'ala ta tara izamu sha'ani salasi ayat al-muhakkamat fi surat al'an'am inda salaf girma da matsayin sha'anin ayoyin wannan guda uku wanda suka zamanto ba a shahe su ba hukuncin da suka kumsa iyalan a cikin suratul an'am wajen manya-manyan magabata tun daga sabon mazala sallallahu alaihi wasallama har zuwa wanda suka biyo su baya wa fihi ashur masail kuma cikin wannan ayoyi akwai masaloli guda goma awwaluha annahyu an shirk ta farkon su shine hani gama da shirka والعاشرة مسألة تقوم الآيات المحكمات في سورة الإسراء آيوي واندس كذمنتو حكم تسنانا أتكن سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة أتكن وانا آيوي أكوي مسألة قوم شاتفس بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا kadda ka saki ka sanya wa wani Allah wani Allah daban ko ka hada Allah da wani Allah daban fa taqa'u da mazmuman idan kai haka nan zaka zamna abin zargi makhdulan tababbi dan sai muka ga zargi iya kasancewa ne da shirka kuma tabewa halau tana kasancewa da shirka wa khatamaha fi qawlihi Allah madaukaki ya kare wannan ayoyi da fada shi da yace ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا يا فارا da tauhidi ya kare da tauhidi وبينها الله سبحانه على عظم على عظم شأن هذه المسألة الله مدوكك ياي بيان انت أبسا جرما ونن شأن ونن مسألة المسائل بقوله ذلك مما أوحي إليك ربك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وأن hukumce-hukumce da aka ambata cikin wannan ayoyi mimma auha ilaika na daga cikin abinda Allah ya wahayi ya zuwa gare ka ubangijin ka ya wahayi ya zuwa gare ka minan hikma na hikma hadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ayatu suratun nisa bayanan aya ta suratun nisa allati tusamma ayatul huquq al-ashara wadda ake mata take da ayoyin aya ta haƙoƙi guda goma bada'aha Allahu ta'ala bi qawlihi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah madaukaki ya fara wannan aya da faɗan shi da yace ku bautawa Allah kada ku saki ku hada bautar shi da wani kowane ne الثانية عشرة مسألة الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته akwai faɗakarsuwa a bisa wasiyyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da zai rasu ita ce al'amari a yi riko da tauhidi kuma da kiyaye haƙƙin mata da wannan wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu asalisatu ashara mas'ala ta goma sha uku ma'rifatu haqqillahi alaina sanin haƙƙin Allah madaukaki akan mu shine kuma hallau tauhidin wannan kada mu saki mu bautawa wani kuma bayan Allah madaukaki kuma shine hadisin Mu'adh bin Jabal ya kumsa الرابعة عشرة رابعة عشرة مسألة تقوم شاهد معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه سوى سن haƙoƙin bayi ko haƙƙin bayi akan Allah idan sun ba da abin da ya zamanto haƙƙi ne a kansu shi ne cewa Allah ya ɗau alƙawarin cewa ba zai azabtar da wanda bai haɗa bautar shi da wani ba inda mutum ba mushriki ba ne ba bai hada bauta Allah da wani Allah ba to Allah ya dau alƙawarin cewa ba zai azabtar da shi da wuta ba na ana nihin azabtarsuwa ta dawwama domin Allah madaukaki na kankare zunubai da azaba da azabar wuta ga wanda ya so ya azabtar da shi amma dai ƙarshen muwahidi aljannati bayya dawwama cikin wuta الخامسة عشرة مسألة قوم شابير أن هذه المسألة la ya arifuha aksaru sahaba cewa wannan matsala da yawa daga cikin sahabbai ba santa ba as-sadisa ta ashara shi yasa mu'adha yace afala ubashirun nas mazala sallallahu alaihi wasallam ba zan wa mutane al-bushr ba yace la fayattakilu wa idan fayattakilu la tubashiruhum fayattakilu kada ka musu al-bushr da wannan abu kuma su yi kwance da kaya su yi dogaro da dan abin da suke yi bar kowa ya dage ya yi aiki nam asadisa ta ashara matsala ta goma sha shida jawazu kitman ilm lil maslaha a cikin wannan hadisi akwai halaccin ɓoye wani ɓangare na ilimi dalilin wata maslaha misali abu ne na gaskiya idan ka gaya wa mutum kasan jahili ne zai karyata ko ya samu shakku a cikin zuciyarsa sai ka dan saurara har wani lokaci lokacin da ya samu ilimi ya san menene hasken addini sai ka mai bayani a wannan ina ga akwai wani shekaru da suka wuce balla ne malam ya yi bayanin cewa cin doki ya halitta ta kama doki aka yanke aka cinye mutane suka kama hayaniya an ci doki an ci doki ko doke cin doke halarki ne sahih bukhari hadisi ne ingantacce yanzu kayan a ci doki me ya kamata a wa mutane a karantar da su san cewa a'a fa cin doki wa halakka ne ba haram ba ne to amma da yake akwai nau'i na jahilci shikenan aka tashi aka yi ta hayaniya akan abin da tabbatacce ne sai dai matsalar inda take a kamata ya a karantar da mutane san wannan hukunci sai mas'ala ta goma sha bakwai a sabi'a ta ashar istihbabu bisharatul muslim bima ya surruhu akwai mustahabbancin yi wa musulmi albishir da abinda zai daɗaɗa mai rai abinda ka san ɗanwanka musulmi ne za ka mai bushara da shi ya ji daɗi suka mai bushara ya ji daɗi domin sanya farin ciki a zuciyar musulmi wani nau'i ne na sadaka kuma akasin haka nan razanar da musulmi ka sanya shi tsoro kuma wannan abu ne haramun ne الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على رحمة الله wannan hadisi na karantar da mu tsoron mutum ya yi dogaro a bisa rahama Allah kawai ka yi kwance da kaya ka ce ya Allah gafurur rahim ne Allah mai gafara ne mai rahama ne baka aiki a wannan abin tsoro ne mumini ko don lokaci ya kamata ya kasance tsakanin tsoro da kwadayi ya ji tsoron azaba Allah maɗaukaki kuma ya yi kwaɗayi rahama Allah sai zamanto ya yi aiki daidai wa daida bai kwanta ba shi kuma bai bar ba rishin kwanci ba ya tashi ba shi dai ya zamanto iya aiki nam matsala ta attasi ta ashara ta goma sha tara ƙaunin mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu alam akwai karantarsuwa ga mutumin da aka ambata aka tambaye shi wani hukunci abinda yake wajibi a kan shi ɗin bai sani bai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzan shi shine su ne mafi sani kuma wannan rabin ilimi ne kamar yadda imam malik yake cewa amma kuma sai ka ga mutum an tambaye shi akan hukunci ya ta kokarin faɗin hukunci alhali bai ya jahilci wannan shi kwanna akwai hadari babba domin akwai tsoron kan mutum yawa Allah maɗaukaki kiran karya Allah kuna cewa mana azlam mimman iftara ala Allah al babu wanda yi zalunci ga wanda ya kirkira wa Allah maɗaukaki karya ala 20 mas'ala ta 20 jawazu takhsisi ba'd an-nas bil ilm duna ba'd akwai halaccin keɓe wasu ɓangaren mutane da wani ilimi saɓanin wasu wani ilimi ba kowa ba ake karantar da shi shi sa manzala sallallahu alaihi wasallama ya keɓe mu'az bin jabal da wannan hadisi kuma shi yasa mu'az bin jabal na daga cikin manyan manyan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama ɓangaren ilimi na'am ثانيا على الشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض يعني العلم الزائد على القدر المحتاج إليه في قامة الدين أنا نهن علمي wanda ya yi daɗu a bisa ilimin da ake buƙatuwa da shi a tsayuwa da addini gane ko ba wai ilimin da in babu shi ba babu babu addini ba wanda ya daɗo a kan wannan matsayi wa illa lam ya juz bi dalilin in ba haka ba bai halitta ba da dalili wa idillahi shadida ala kitman ilm akan narkon azaba da Allah maɗaukaki yawa wanda suka ɓoye ko amsa ɓoye ilimi bi kaulihi a cikin fada Allah maɗaukaki da yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون lalle wanda suke ɓoye abinda muka sabkas na bayani ayoyi bayananu da shiriwa bayan mun yi bayanin su mun wa mutane bayani a cikin littafi ula'ika yal'anuhumullah wa'annan Allah ya la'ance su wa yal'anuhum la'inun kuma masu la'anta su la'ance su sune mala'iku da sauran mu'mine sai Allah madaukaki ya toge wasu yace illal ladina tabu sai wanda suka tuba bayan sun yi aikata abin da ya zamanto kuskure ne wa aslahu kuma suka yi gyara wa bayyanu kuma suka wa mutane bayani cewa abinda muka faɗi bayan ba haka bane ba kadda ka gyara ka bar mutane akan kuskure ka faɗa abin da ya zamanto kuskure ne ka gano kuskure ne wajibi ne kawa mutane bayani saboda su gyara wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yake cewa wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna wa id udhkur katina lokacin da Allah madaukaki ya daukawa wa'anda ya ba su littafi su da ahlul kitab kirista da yahudawa ya ce musu la tubayyunun na hulun nas tabbat sai kun wa mutane bayanin wannan abin da littattafai suka kusa wala taktumuna kuma kada ku koye shi wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallama da fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya a cikin a ƙarshen hajjatul wada ran juma'a ranar arafa da ya yi bayanin haƙoƙi na Allah da haƙoƙin da suke tsakanin mutane da mutane sai ce yi balliga shahidu minkumul ga'iba wanda ya halarci wannan magana ta yi ji ya isas da wanda bai zo ba ina wannan sai suka yi karantar da mu cewa ɓoye ilimi bai halitta amma wani ɓangare na ilimi wanda ba dole ba ne sai an buƙaci da shi to wannan ana iya keɓewa wasu mutane a bar wasu mutane da shi yana sai zama to ba larura ba ne ba na'am yawwa idan ya zama to an lura cewa idan an faɗi zai kawo rudani babba sai a saurara har wani lokaci ba kyaliya ake ba kwata-kwata domin nan mu'azu bin jabal lokacin da zai rasu sai ne faɗi wannan hadisi ƙarshen hadisin ta ta asuman tsoron kai ya yi zunubi kuma kan aya ta ɓoye ilimi ta haukaci a lokacin da ya zamanto ilimi ya yaɗu a kai da ta zamna mutane sun fahimci addini ya musu bishara da wannan an karantu an ana ganiya na'am alhadiyata wal 20 mas'ala ta 21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallama li rukub al-himar ma la yardafi alai akwai tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama baya da girman kai daidai da misqala zarrati shi yasa yake mu'amalantar mutane kamar ba manzo ba mutum baya da lahiya ya je ga takanas ya tashi ziyarci wani sahaban shi ya daɗe bai gan shi ba ya tashi je iske shi zarce shi gashi nan tawadu'un shi yasa ya hau jaki sannan kuma banda hawan jaki har ya ɗora wani kuturi ya ɗora mu'az bin jabal kan kuturi an zuka ce ba wai jaki ba shugaban ƙasa ya shiga mota ya ɗauko wani almajiri ya sa cikin wannan mota a tebe ya yiwu ko farfefe ya shiga motar shugaban kasa ba ba almajiri ba na'am wannan na karantar da mu tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam athaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 jawaz al irdaf ala dabba akwai hukuncin halaccin goye mutum bayan dabba duba kaga shari'a ba abinda ta boye Allah wani ya ce ai ba wada bane a shari'a ta bada dama ka goya الرابعة الثالثة والعشرون مسألة عشرون دأكو فضيلة معاذ بن جبل أكوي فللا دمسعي معاذ بن جبل رضي الله عنه mamma zala sallallahu alaihi wasallama ya kebe shi da wani ilimin da bai kebe wasu ba kuma hallau gashi ya goya shi a bayan dabba الرابعة والعشرون مسألة عشرون دهدو إذا مشاءن هذه المسألة akwai girman sha'anin wannan mas'ala ta al'amarin tauhid na ga sai mu tsaya nan ƙarshen gaba ne babi za mu tashi sabon bayi babu bayanin fadlul tauhid abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk